أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa yau muna 22 ga watan ramadan hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da hudu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2021 a jiya mun tsaya wato akan aya ta 100 saba'in da shida a cikin suratu wato al'araf a shafi na ɗari da saba'in da uku a yau za mu ɗan koma baya saboda ƙisar guda ce mu ɗan yi bita saboda fahimtar ma'anonin abin wani lokaci yana da alaƙa da ayoyin da sun kaɗan gabata wato sai mu bi su aya guda ce sai mu koma kan aya ta saba'in da ɗari da saba'in da hudu zuwa aya ta ɗari da saba'in da biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makuman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
Allah ya ce watlu alaihim ka ba su labari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alaihim akan su nan domiri shi na iya komawa zuwa ga ahalul kitabi domin da su ne ake tattaunawa ga kissa ce da ta shafe su duk da yake alqur'ani ana nufin ya shafi kowa da kowa to asalin alaihim ya shafi musulmi ya shafi mushrikai ya shafi ahalul kitabi dan mu'jiza ce ta kowa da kowa amma za ka ga malamai wani lokaci suna cewa watulu alaihim ana nufin su ahalul kitabi saboda su ne abin ya shafa an gane ko kai tsaye shi yasa za ka ga wasu malaman tafsiri in an ce ya ayyuhan nasu sai su ce ya ahla makka sai wani ce kaji an ce ya ayyuhan nasu sun ce mutanen makka a to ai annasu duka mutane ake nufi a'a lokacin da alqur'anin ya sabka su ne ayyuhan nasu na farko da yake magana akan su yana da kyau ɗalibin ilimi ya rinka fahimta irin waɗannan matsaloli kafin ya ce zai kuskurantar da malamai watlu alaihim ka karanta musu na ba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyin mu an gane ko malamai in sun ce akwai alfarqu bainan naba wal khabar in an ka ce al khabar shine labari wanda yake abu ne wanda yake ko yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci amma in ka ji an ce na ba sun ka ce duk inda ka ji shi labari ne mai girma labari ne mai dauke da wani abin ban mamaki ko ko wani abu mai ban tsoro qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun to naba alladhi atainahu labarin mutumin nan kenan wanda labari yana dauke da darussa da kuma abin ban mamaki allazi atainahu ayatina wanda muka bashi ayoyinmu fansalakha minha sai ya fita daga cikin waɗannan ayoyi bayani ya gabata akan wannan aya wato ajiya fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bishi an gane ko koko shaydan ya maida shi mabiyi bayansa fa kana min alghawin sai ya waye gari shi na daga cikin halakaku koko fa kana min alghawin dama ya kasance can a cikin sanin Allah subhanahu wataala wanda mutumin halakakke ne shi yasa aka bar shi da shaydan suka yi ta bugawa ina fata an fahimci ni mun faɗa cewa waɗansu sun ce sunan shi bil'amu dan ba'ura muka ce babu nassi na alqur'ani kuma babu wani hadisi ingantacce ni dai wanda na sai wanda yace sunan shi bil'amu dan ba'ura malaman wato littattafan ahlul kitabi suna cewa sunansa bil'amu dan ba'ura za a bar shi da wannan tsari na cewa sun ce sunansa haka ne tunda ba mu samu ayar da ta gaskata ba ko ta kareta ba mu samu hadisin da ya gaskata ko ya kareta ba sai mu bar shi amma dai ba mu cewa ɗari bisa ɗari gaskiya ne kuma ba mu cewa ɗari bisa ɗari ƙarya ne ina fata an fahimce ni Allah ce walau shi ina
ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ce walau shi'na da mun so larafa'nahu da mun ɗaukaka shi an gane ko shi wannan allazi atainahu ayatina biha da waɗannan ayoyin ashe ilimi yana zamantowa sanadiyar ɗaukaka ɗan adam ina fata an fahimce ni waɗansu malaman tafsiri suka ce walau shi ina da mun so larafa'nahu da mun ɗauke mishi kafirci almafhumu min siyaq biha da waɗannan ayoyin sai zaman to ayoyi suna ɗauke kafirci amma wannan tafsiri ne wanda da yawan mutane ba su saba jin shi ba duk da yake akwai shi amma dai zance wanda malamai jamhuri sun ka tafi akan shi damiri da hu yana koma zuwa ga allazi atainahu ayatina wanda muka bashi ayoyin mu walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya karkata zuwa ga ƙasa ya karkata zuwa ga rayuwar ƙasa a ji daɗi a hole a sakata a wala wata ba a hawa sai ya bi son ransa da ba malami an ce idan ya bata to ya bi son ransa ne jahili kuma kawai jahilci ne ya batar da shi dama idan ka ga dan adam ya kauce ma gaskiya to abu biyu ne ko dai ya zamanto jahili ne ko kuma ya zamanto ya san gaskiya ya aiki da ita shi yasa Allah ya kore waɗannan sifofi ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mi a cikin suratul najmi yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kaga ma dalla bai bace ba saboda jahili shine ke bacewa kuma wa ma yantiqu anil hawa bai furci akan san rai yaga gaskiya ya kauce mata in huwa illa wahyun yuha to dan haka dai da kaga dan adam ya bata cikin wadanga biyu na babu yadda za a yi a ce wadanga biyu ba su da hannu a ciki Allah ce to watta ba hawahu sai ya bi son ransa ya bi abin da ransa yake so da yawan mutane sun san gaskiya amma ba sa da niyyar binta shikenan idan mutum Allah ya sa wata rana ya gane ya tuba kafin mala'ikin mutuwa ya zo to in kuma ya ci gaba har lokacin da mala'ikin mutuwa ya bayyana kare shi ta kare Allah ce to fa masaluhu shi misalin wannan malami ka masalil kalbi kamar tamkakkare muka ce nan ba ana nufin an sifanta ido shi bane ko bakin sa a'a nan sura ce an ka dauko danga ta an fassara ta sai ce in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas in tahmil alaihi in ka kore shi an gane ko yalhas ko in ka kai mai farmaki domin hamala alaihi na nufin farmaki wato in ka kore shi kuka ka kai mai farmaki yalhas sai zaman to yana gudu yana motsa bakinsa yana halhalniya kenan wato harshen shi na ya zazzalo an gane ko khurujul lisan aw tatruku in kuma ka bar shi yalhas kuma in dai yana kwance ma shi yana yi ma'ana bakin nan nashi ko gudu ya kai koko a kwance yake duk dai malamai suka ce saboda cikin halittarsa akwai ittirabul batin tare da shi can cikin cikin nan nashi wato akwai wato rigima mai yawa shi yasa baya iyawa wato ya rike lumfashinsa sai ya fitar da halshensa an gane ko to sai malamai suka yi maganganu daban-daban wasu suka ce an sifanta sifar shina da sifar kare amma aka ce a'a nan wani hali ne na kare aka sifanta da shi don gashi an fassara shi an gane ko shine cewa wato ɗan adam idan yana jahili ne ya kamata ya sha wahala wajen neman shirya amma idan ya samu ilmi bai dace a shi ya sha wahala wajen neman shirya ba kawai sai dai ya kokari ya zartar da abin da ya sani to shi kare idan yana zaune ba a kore shi ba harshen shi na waje idan kuma yana zaune ya harshen shi na waje sai aka ce wanga malami wato lokacin da yake jahili yana neman ilimi don ya shirya ya wahala ya samu ilimi kuma ya kauce ma gaskiya kuma ya shiga cikin wahala domin da ka kauce ma gaskiya ba wani daɗi wanda kake cikin shi kana cikin tashin hankali ne domin abubuwan da kake aikatawa kana nan kana jiran reglement de compte duk azzalumi ya san cewa abin da yake yi wallahi bai da kyau kuma akwai masu neman shi kuma reglement de compte ko tun da nan duniya a fara koko sai an zo can gaba Allah ba wani wai wani kewaye kewayen banza da shi don haka dai abinda shine abinda malamai sun ka tafi akan shi na cewa halin shi bai bambanta ba da yana jahili da yana da ilimi wal iyaz billah aw tatrukuhu yalhas in tahmil alayhi malaman nahwu sun ka ce wannan in jumla ce shartiyya amma nan uwilat bil hali matsayin hali take domin jumla shartiya ba ta komawa hali amma ana iya ta'wilikinta ta koma hali kenan in tahmil alaihi yalhas an gane ko kenan wato lahisan in tahmil alaihi aw tatrukuhu yalhas lahisan in taraktahu kenan dai duka a takaice akwai hali wanda wannan jumla take niyaba akan shi sai Allah ce zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina mai karatun alqur'ani sai kai hankali zaka ga bayan kalima ta yalhas ta biyu aw tatrukuhu yalhas zaka ga zalun tana da shadda to amma baka san ko menene ba nan a wajen karatu in zaka tsaya sa'un zaka karanta إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كان ساؤل أما إذا ذاك هدا تزال ونن ساؤل ذات كوماوا إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا shi yasa an kai wannan shadda in baka san dalili ba kuma ilmi na je shahi qira'at wannan bai isa daukan littattafai dole sai an je wajen malamai almutqinin an karba gare su su baka domin asalin qur'anin ba rubutu bane karatu ne don jibrilu da yazo da qur'ani karanta ma manzo yayi manzo ya karanta inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana da haka rubutun taimakawa ne yake yi amma akwai abin da sai an je gaban malamai a karbe shi in ka ce za ka ɗauka ilimin ƙira'at kawai ga takardu to ka ƙara samun matsala ba ma ilimin ƙira'at ɗaya ba kowane ilimi sai an je wajen malamai a san ƙa'idodi a ƙara ai kaza ai kaza kuma a rinka mudarasa da muzakara amma ba a zama malami bai na ashiyatin wa duhaha kamar yadda waɗansu suke sun tsasa tsammani zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina zalika waccan sifa ta kare ko zalika waccan sifa ta mallami ko zalika sifar kare da sifan malami da an ka hargitsa su da a fitar da wani misali to duk zalika ta ishe su mun taɓa ba da misalin wannan zalika tana iya ɗauka abubuwa da dama duk sai a kawo sai a ce zalika wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun to dukkan su sai an ka ce wa man yaf'al zalika yalqa asaba gaba ɗaya sai aka hada su to zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina allati misalin waɗanda suka karyatar da ayoyin mu kenan sai zaman to duk wanda ya karyatar da ayoyin Allah wannan misali yana tabbata a gare shi ba wai sai fil amu dan ba ura ba faqasusil qasasa an gane ko an gane ko faqasusil qasasa Allah ce ka bada labari an gane ko la'allahum yatafakkarun saboda su samu su wa'aztu su yi tunani ba ana ba mutane labari bane a cikin alqur'ani dan ayi hira a ji dadi a'a dan saboda ya ja ka kai tunani game da abin da Allah subhanahu wataala baka misali dan ka wa'aztu shi yasa Allah subhanahu wataala yake saukar da wadannan ayoyin da misallan da ake bugawa dan ku ƙara imani ku gane cewa Allah gaskiya ne kuma ku bi gaskiya malam mu je gaba sai Allah ce sa'a masalan alqawmul ladina kazzabu bi ayatina مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم وأنفسهم كانوا يظلمون أنا wato wajen karatun wannan aya akwai mas'ala mai muhimmanci wadda dole sai mun ɗanyi bayaninta kaga mun ce sa'a to shi ko masalan shi na da tanwini tanwini ko fathataini ko kasrataini ko dammataini asalin shi nunun guda ce aka ɗauke aka maida ta wasali biyu yanzu in ka ce muhammadun misali kai yi domma guda biyu kuma in ka ce muhammadu sai ka zo kai yi nunun kai mata sukuni ya koma muhammadun to amma saboda a wajen rubutu in ba cikin ilmin arud ba nunun irin wannan ta tarwini ba a rubuta ta to sai an ka maida shi muhammadan ko din ko dun kana jin nunun gata to idan ka zo wajen irin waɗannan sa'a masala to nan baka ta sa'a masalan alqaumul ladina kazzabu bi ayatina ba in wannan sakina dina sun hadu masalan kaga nununta alqaum lamun tana da sukuni to sai qa'idar sarfu tace wa in sakinan iltaqa ya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa hasfuhu ahaq wa in sakinan iltaqa idan harafi masu sukuni biyu sun ka hadu faksir ma sabaq to na farkon kai masa kasra wa in yakul linan in ku ya zamanto harful lini na da wawun da ya'un fa hasfuhu a haqqu sai ka shafe shi wannan harful lini to nan sukuni da sukuni sun haɗu sai ayi kasra amma wannan galibi na dan wani lokaci ana iya yi masa wato fatha an gane ko wani lokacin kuma ana yi masa dhamma wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima almuhimmu dai nan sa'a masala nil in ka ce masala kaga ka hidda lam- lamun daya to nunun kin tana da sukuni domin masalan ne sai ka ce masalanil qaumul ladina kadzabu bi ayatina haka ake karanta shi don haka ɗalibin ilimi ya kamata ya san irin waɗannan ƙa'idodin kar ka tahi ka zo ka ka- ka iske tanwini mai fata ta ne ko kasar ta ne ko don mata ne baka san da ake karanta baka ce sa'a masalan qaumul ladina kadzabu bi ayatina wannan ba karatun akwai kuskure ina fata an fahimce ni don haka da gyara abu ne wanda yake ya zamanto wato eh, eh, a matsayin wajibi ga ɗalibin ilimi idan yana son ya fahimci mas'alolin ilimi muna kawo wannan ne saboda karatu alqur'ani wani lokaci abu ne wanda yake yana buƙatar gyara sosai amma waɗansu suna karantawa akan kuskure busan suna yin kuskure ba wasu kuma sun yi kuskure amma ba su son su gyara sun fi son su ci gaba da banna don saboda wasu a koya musu almuhimmu dai Allah ce to sa'a masalanil qaumul ladina kadzabu bi ayatina an gane ko sa'a fi'ili na wanda yake ana kiransa fi'ili ne wanda li insha'i zammi akwai kuma al'af'al li insha'il madhi in an ka ce ni'ima fi'ili na wanda yake jamid an kawo amma an kawo shi don mi don yabo inna allaha ni'imma ya'izukum bih sa'a kuma fi'ili ne wanda yake an kawo shi li insha'i zammi dan saboda ayi zargi ko zambo ga wanda ya aikata shi to shi wannan fi'ilin sun ka ce yana buƙatar fa'il sannan yana buƙatar tamyizi sannan kuma yana buƙatar makhsusi bil zammi ko bil madahi kuma duk su zamanto abu guda ne waɗanda uku ba su canzawa sai su zamanto guda to da an ka ce sa'a an samu sa'a to alqaum su ne fa'ili masalan shine tamyizi to ina makhsusu bil zammi an shafe shi kenan sa'a alqaumul ladina kadzabu bi ayatina an gane ko wa anfusahum kanu yadhlimuna kenan masalan sa'u masalan shine asalin sa sannan hum sa'u masalan hum haka zaka same su guda uku kenan in ba haka ba matsala za ta yi maka yawa ina fata mu cini kenan sai an samu dai su ashabul masal waɗanda aka buga misalin da su da shi misalin da kuma wanda an ka keɓance da misalin dole haka suke tafiya akwai dirasa mai yawa ka tuma cikin littattafan nahawu da na tafsiri da suke kula da wato kalmomin eh, larabci zaka iske wajen irin waɗannan kalmomin za su yi bayani mai yawa kuma akwai dirasa akan su in ban manta ba ina ganin akwai wani daga cikin eh, ɗalibai ko malamai zan ce yayi bahasi akan af'alul zammi da af'alul madah a cikin majalla ta kulliyatud da'wal islamiyya in ban manta ba ina ganin ta dubu biyu ce da ɗai wallahu ta'ala alam sa'a masalin alqawmul ladina kazzabu bi ayatina misalin waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin mu yayi muni an gane ko wa anfusahum kanu yazlimun kuma kansu sun kasance suna zalunta ba su zalunci kowa ba ina fata an fahimce ni ma'ana misalin su duk inda zaka ga an buga misalin kafirai to ba misali bane mai kyau shi yasa nan zaka ga malamai sun yi bincike akwai bayani da maliki son in yi akan al-amsal al-amsal wani lokaci ana nufin al-amsal karin magana al-amsal wani lokaci ana nufin kuma misali da aka buga na kamanceceniya to shi kowanne daga cikin su an yi bincike akan sa mai yawa kaga al-amsal akwai wanda sun zo cikin al-qur'ani duk da yake su malamai sun ce ba a daukar magana ta al-qur'ani a mai shi ta masal akwai sabani na malamai amma malaman ulumul Qur'an da dama sun tafi cewa a'a magana ta Al-Qur'ani in ta zo da wata ma'ana tana iya zamantowa masalun sa'ir kadiba cikin al-itqan fi ulumil Qur'an ya kawo wannan sannan akwai al-amsal na kamanta abu da abu to yana da ka'ida guda hudu ka koma cikin usulut tafsir na ustaz Dr. Kabir Yunus ya kawo su ko a kamanta abin da ake gani da abin da ake gani ya zama to ana ganin wannan da wannan a kamanta mutum da mutum ko kuma a kamanta abin da ba a gani da abin da ba a gani a kamanta wato misali ragwanci an gane ko da abu ne wanda bai da kyau to kaga ragwanci ba a ganin shi kuma an kamanta shi misali da abin da bai da kyau kuma ba a ganin su kenan sai zamanto abin da yake ma'qulu ne da ma'qul ko kuma a kamanta abin da ake gani da abin da ba a gani ko a kamanta abin da ba a gani da abin da ake gani duka waɗannan su ne aujuh guda hudu to amma al-amsal maudu'i ne na alqur'ani za a iya bincike mai yawa a cikin sa shi yasa in ban manta ba ibn al-qayyim yana da littafi al-amsal kuma malamai da dama sun yi littafai na al-amsal al-amsal al-amsal sai ka dauko al-amsal cikin alqur'ani ka gani yadda an ka sifanta kafirai da yadda an ka sifanta masu imani da yadda an ka siffanta aljanna da yadda an ka siffanta wuta da yadda an ka siffanta abincin aljanna da yadda an ka siffanta abincin wuta da yadda an ka siffanta kaza kaza kaza dubban misallai na a cikin alkur'ani waɗanda aka faɗa da waɗanda zaka iya yin istinbatin su da haka karatun nan ba dan kadan na ba a karkashin wannan kalima wallahu ta'ala a'lam sa'a masalan lil qaumil ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun kansu sun kasance suna zalunta wallahi duk duniya in ta kafirce bata tuci Allah da komi ba Allah subhanahu wataala ghaniyun anil alamin bai ya wato ibadar da kuke yi ku take amfana aljannar da akai kai zaka shiga kai zaka ji dadi aljanna Allah bai da wata bukata a cikin aljanna kuma bai da bukata gidan kowa kuma bai da bukata ga kowa kuma shi ke ba mai bukata kowa abin da yake bukata yas'aluhu man fis samawati wal ard wa qala musa kuma in takfuru antum wa man fil ard jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid allah bai da bukata walillahi ala an-nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil alamin allah ya wadatu ya wadatu ya wadatu dan haka dakka sa tsammani in kai ta'addanci ka kware allah da wani abu wallahi baka kware allah da komai ba ka gyara tsakaninka da ubangiji kafin lokaci shi maka wato halinsa ko kuma in ce mu gyara tsakaninmu da Allah kafin lokaci ya muna halinsa Allah ya ba mu ikon gyarawa mala Allah ce man yahdillahu man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun Allah ce man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi فهو المهتدي شيني شريي من يهدي الله أسلم مغنر من يهده الله domin ismul mausul in ta zo ya kamata a ce an samu maf'ulun bihi ko kuma shartiya kin ila maf'ulun bihi ba a kawo shi ba asalin maganar man yahdihillahu fa huwa almuhtad amma da yake ma'lumun min siyaq a cikin larabci ana shafe abin da in mai hankali ya zo ba ma a larabci ɗaya ba ko a kowane yare an san mai wanda ya fahimci yaren yana fahimtar sa to sai a shafe shi kadiba cikin alhazfu fil lughati al-arabiyya risala ce ta magister ta wannan babban malami na kasar Libya da ya karatu a Jami'atul Azhar Ibrahim Rufaida ya ya kawo shi kuma malaman balaga suna kula da alhaffu a cikin alqur'ani da kuma cikin yaren larabci kadiba cikin wato albalaga alqur'aniyya ta Abdullah bin Fodio lada Abdullah bin Fodio na ustaz Dr. Abdul Baqi Shu'aib Agaka ya fitar da babi akan alhaffu kina a cikin alqur'ani kadiba cikin at-ta'birul qur'ani a cikin wato abin na ustaz Dr. Fadl Sabar Ra'i ya fitar da bayani akan alhaffu da sauran littattafan balaga da asbabul hasfi sai kai karatu kaga dalilai da komai da komai man yahdihillahu Allahu duk wanda Allah shiryar da shi fa huwal muhtadi to shine shiryayye shi yasa ilimi ba shine shiriya ba sai in Allah ya so shiriya to shi kuma Allah bai ba da shiriya ga mutumin da bai cance ta ba wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ya baka ilimi ya ce ka faɗi gaskiya ka kiya ka koma dan ciwaciwa ka koma dan 419 ka koma dan kaza kaza dan a samu ne a hado nan a hado nan a ci ya shikenan baka cancanta shiriya ba yawan mutane suna ce a tumi yasa wai Allah bai ba kowa shirya ba a saboda ya san wadansu ba su cancanci ta ba ko kai yanzu an ka ce yanzu za a yi jarabawa misali wannan ɗalibin ka san wannan kwana zai yi sai shekara ta ƙari wannan kuma ka san zai yi karatu to in an ce inda ka san gaibi inda ka san gaibi ya za ka yi ai ka san wanda za ka mamaki ka san wanda ba ka mamaki to me yasa kuke so Allah ya ɗauki shirya ba mutanen da ba su cancanci ta ba shi ne abin da ake tambaya to man yahdihillahu fa huwal muhtadi duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man yudlil duk kuma wanda Allah ya batar an gane ko ma'ana kenan duk wanda kaga Allah ya bar shi da kanshi to Allah ya san mutumin nan bai cancanci shirya bane an gane ko wa man yudlil duk wanda kaga Allah ya batar da shi fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne suka yi hasara to ana akwai mas'ala guda biyu guda tana da alaka da nahawu guda tana da alaka da balaga sannan sai mu ci gaba saboda waɗannan mas'alolin ina son kawo su saboda amfanin ɗalibai galibi shine nan da an ka ce man yahdihillahu fa huwal muhtadi shine a cikin tsarin ilimin nahau bari mu fara nahau shine man da kake gani kana matsayin mutum guda amma akwai lokacin da take ɗaukan ma'anar jam'i in mun kalli lafazinta to ta mutum guda ce amma in mun kalli ma'anarta to jama'a take rufi shi yasa zaka ga Qur'ani yana yawan maimaita wannan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bimu'minina bai ce wa ma huwa bimu'minin ba bayan ya ce man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan sai ce falahum ajruhum inda rabbihim kaga falahum ajruhum inda rabbihim bai ce falahu ajruhu inda rabbih ba bayan ya ce man amana billahi واليوم الآخر نن da yace man yahdillahu fa huwa almuhtadi kaga sai ce fa huwa kamar matsayin abu guda amma da yace wa man yudlil bai ce wato fa zalika alkhasir ba sai ce fa ulaika yan maida mishi ma'ana zuwa zuwa ga ma'ana ta jami'i ban sani ba ko mun fahimci wannan to sannan kuma mas'ala ta biyu ita ce mas'ala ta balaga da Allah ce man yahdillahu fa huwa almuhtadi duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man yudlil an gane ko sai ce fa'ula'ika dalluna amma da sai ce fa'ula'ika humul khasiruna to nan akwai wani abu da ake kira al-ihtibak al-ihtibak kai hattara da shi asalin al-hubuk shine saka shine kowace kalima in ka ga an kika mata kishiya an ka mata kishiya ɗan uwarta to kenan zaka kaddara mata ita da an ka ce man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil inda an ce fa ulaika dalluna kawai wato ma'anan magana kawai ta tabbata akan abu guda biyu amma da qur'ani yana son yayi isra'ul ma'ani ya yawaita ma'ana da an ka ce man yahdillahu fa huwal muhtadi to dama an san ko duk wanda Allah ya batar da shi shine batacce amma da aka ce wa man yudlil fa ulaika humul khasiruna to abinda zamu gane wa man lam yudlilhi Allah to fa ulaika humul faizuna domin a nuna maka cewa wanda bai bata ba to yana daga cikin waɗanda suka rabauta kenan kaga mun ƙara samun ma'ana ta rabauta tare da ma'ana ta ta hasara bayan ku cewa mun fahimci cewa duk wanda Allah shirye da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi shine batacce to sannan kuma wanda Allah ya batar da shi shine yayi hasara an gane ko hasarar rena sannan kuma wanda Allah shirye da shi bai yi hasara ba ya rabota duniya da lahira ina fata an fahimce ni shi yasa duk kalimar da kaga an saba ba a kawo ba domin kai a hankalinka ya kamata a ce wa man yudlil ay wa man yudlilhu Allah fa ulaika humud dalluna me yasa an kace khasiruna a akwai wani abu bayan wannan da ake son ka fahimta Allah ya ganar da mu malam mu je gaba wala qad zara'na ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
الله سبحانه وتعالى ولقد الواو واتو أبنا أطفينا سننكما اللام لام الموطئة للقسم كو موطئة للقسم والله التي لقد ذرأنا منهلتا لجهنم واتو واتسنك لام لام هنا lamul aqiba mun halitta saboda ƙarshen waɗansu mutane dai kuma su kasance zuwa ga jahannama waɗansu kuma suka ce a lamu lamu ta'lili wa laqad zara'na mun halitta dan saboda jahannama to me yasa ake waɗansu ke mamakin a ce dan saboda jahannama Allah halitta waɗansu mutane saboda Allah ya san ba za su yi imani ba Allah ya san ba za su yi imani ba da Allah ya kawo su dan ya jarraba su ya nuna ɗabi'a su ne ya kawo su sannan kuma ya san ba su cancanci shiriya ba balle ya ba su ita shi yasa wadansu an ce a Allah ya halicci wadansu mutane dan jahannama sai suna mamaki kan majikinka wala qad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal insi asalin maganar wala qad zara'na katiran min al-jinn wal insi li jahannama haka ne ya kamata ya gabata fi'ili na zara'a sai kai hankali in an ce zara'a da zalun da ra'un da alhamza na nufin halitta fa'ala yaf'alu ne wato yazra'u ake cewa zara'a yazra'u an gane ko fatiri samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yazra'ukum fihi zara'a yazra'u shine ya halitta in kuma an ce zara'a da ainun zayun ra'un ainun ana nufin noma yazra'u shi ma wancan yazra'u da ainun to Allah ce ya halicci da yawa daga cikin mutane da aljannu don saboda hutar jahannama shi ya san dalilin da sa halitta sannan kuma kai da baka san makoma ba sai an ta yi kiyama na zaka sanin makomarka sannan kuma zaka sanin makoma waɗansu in suna aljanna su sun gaisa sun shiga aljanna in kuma ƴan wuta na ana can ana tafafatawa Allah shi muna tsari da wuta Allah ce to ya halicci waɗannan ni jahannama saboda jahannama kasiran minal jinni wal ins da yawa daga cikin mutane da aljannu bal ma mafi yawancin mutane ƴan wuta ne walakinna aktharun nasi la yu'minun walakinna aktharun nasi la yashkurun to waɗannan mutanen da aljannu sai Allah ya son ya yi baka bayanin yadda sifofin su suke an gane ko sai Allah ce lahum qulubun suna da zukata la yafqahuna biha waɗanda ba sa fahimta da waɗannan zukatan nasu ashe wannan ya nuna fiqihu fahimta tana cikin zuciya ba tana cikin kwakwalwa ba domin qulubun yace la yafqahuna biha bai ce admighatun ba la yafqahuna biha shi yasa malamai suka yi sabani shin hankali cikin kwakwalwa yake ko cikin zuciya shi waɗansu sun ka tafi cewa a ba ma har turawa an yi saɓani kan wannan matsala waɗansu suka ce a'a da hankali da ilimi suna cikin zuciya waɗansu suka ce a'a suna cikin kwakwalwa waɗansu malamai suka ce a'a asalin su suna cikin zuciya amma kwakwalwa tana taimakawa to magana cewa hankali yana cikin kwakwalwa wannan magana ta saba ma alkur'ani domin Allah ya faɗa a cikin suratul hajj yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha qulubun yaqiluna biha ba bai ce admighatun ba admighatun jam'i ne na ad-dimagh shine kwakwalwa ko azhan azhanun yaqiluna biha Allah bai ce wannan ba sai ce qulubun yaqiluna biha sannan ilimi yana cikin zuciya Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm kaga fi suduri can cikin zuciya kuma turawa ma da sun kai bincike sun gano wannan amma wani wanda ya karanta boko ma wanda bai ma yi sa cikin boko ba kasashen mu sai zo shi ta rigima da lamman lammai turawan ba sun yarda da wanga abin domin an kai abu an ka har da ci abu turawa su suka ila bishe sa parker by heart suke cewa annan gali to kai ko da kake zo kana rigima kai har turawan ma ka saba musu kinan sai nuna cewa kai ba amma san inda ka kama ba almuhimmu dai wannan ya nuna fiqihu da hankali da ilimi duka suna cikin zuciya amma kwakwalwa tana taimaka ma zuciya wajen gudanar da ayyuka da hankali ba matsala da ba kwakwalwa wato sashen jiki yana taimaka ma sashi ina fata an fahimce ni lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba su fahimta da su nan ba ana nuhin ba su fahimta al'amurra ba a'a suna fahimta komi amma magana Allah ce an ba sa ganewa suna fahimtar komi amma maganar Allah ce ba sa ganewa don ka fahimci abin da ake nufi kanka ji an ce kafirai ba su da fiqihu ka ce a'a to ai suna gane al'amura da yawa kuma an ce abin nan ba an ce ba su da hankali sun mumbu kuma umyun fahum la yaqiluna kuma ga suna suna da ido suna gani a'a duk abin da za a yi in dai zai wuce duniya ya kai lahira to ba su gane shi shi yasa kai kai na kan yarda da wani abu Allah kai kai yarda da wani abu sadaka kai kai yarda da wani abu akwai kiyama kai kai yarda da abu wannan duk duk kai kai imani da shi shi yasa su ba su gariya in kana zancen lahira shi yasa Allah ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ina fata an fahimce ni Allah ce to walahum a'yunun kuma suna da ido shi yasa muka kawo malaman balaga ta alqur'ani sun kace in kaga qur'ani ya kawo a'yun to ido na kallo yake nufi in kaga ya kawo uyun idanu na ruwa waɗanda suke gudana shi yasa ya bambanta su ta fuskar jam'i duk da yake kuma al'ainu ido ana iya cewa uyun idanun da ake kallo kuma a'yun ana iya nufin ruwa ido waɗanda suke wato masu gudana ma'ana ko ne yana izuwa wurin wani amma sai ya amfani da jam'ul qilla galibi wajen ido da ake kallo balaga ce ta alqur'ani uslubi ne qur'ani adatun qur'aniya ya kamata a bincike kansu amma uyun da kaji uyun ruwan da ke gudana wannan balaga ce ta alqur'ani innal muttaqina fi jannatin wa uyun zaka ji ce uyun kin nan ruwan da ke gudu ake nufi amma in ido waɗanda na kallo ake nufi to ana nufin ido waɗanda idanu ke kallo sai a ce a'yun wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yunu wa antum kuntum fiha khaliduna duk da kuma ya halatta a dauki wajen wancan aza wajen wancan wancan aza shi wajen wancan wallahu ta'ala a'lam walahum a'yunun suna da ido la yubsiruna biha ba sa gani da su ba ana nufin idan idan su ba sa gani ba a idan su yana ganin computer idan su yana ganin TV idan su yana ganin wato finafinai kala daban-daban hannu batsa idonsu yana ganin musu komai yana ganin musu mata yana ganin musu ƴaƴansu amma la yubsiruna biha ba sa ganin wato Allah subhanahu wata'ala ma'ana su gane cewa Allah shi ya yi halitta gashi komai yana kewaye da su komai halittun Allah duka su akwai Allah amma ina la yubsiruna biha ba sa ganin mi ba sa ganin cewa akwai wani abu baya yanzu duk shirye-shiryen da ake yi don Leeds University na duniya na kafirai sun yi nisa amma nisan mi ci gaban mai rijiya na za a zo a yi karatun dan adam tun daga sashen dan adam sai an yi doctora in an yi doctora yanzu a yi specialization da suke cewa speciality a tayi a tayi a yi professor professor a yi professor mai abrege wane ne wane ne wane ne duk a kai karshe a yi karatu elevage dabba a yi karatu har a kai karshe professor professor professor professor a yi karatun wato shukoki an gane ko agriculture karatun noma a gane yadda noma shike a yi zurgi a tai a tai a tai a yi tai a gane iska yana amfani da phone daga gare shi ake iya gane cewa yadda za a iya halba makamai jirgin sama ya tashi a iya gane yadda za a sarrafa saututtukan duniya a tattara su duka sun fahimci wannan a gane cewa Allah ya halicci dan adam kwakwalwarsa tana ɗaukar abubuwa masu yawa a yi computer a yi disk dir hard disk a yi abubuwa da dama cikin abubuwa duk a yi professor sai an samu babban matsayi amma kash an manta da wanda ya halicci waɗannan abubuwa ka ku ga wanga karatu ya zan gurgun karatu a ce duk rishar cikin da kai na halitta Allah karshe baka da akwai Allah ba ko ku shi Allah baka tunanin akwai shi kawai sai ka tsaya bakin nan inda dai kai kai tunanin kai baka kai ka ishi kanka haba walahum a'yunun la yubsiruna biha ba sa gani kan ba su yarda da Allah ba sai su ce sai lana cirki sai transform Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun Allah ya ce qul inzuru madha fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnai waɗanda ba sa ji da su ma'ana ba wai ba sa ji ba a'a suna iya sauraron music kala kala kala kala ta duniya da chanson zubliye da rege da sukus da komai suna iya sauraren su suna iya sauraren waƙoƙi na gargajiya in ba mai sauraren na gargajiya na in ba dandalin soyayya na ya sama'una suna ji amma in an ka zo wajen qur'ani ba sa fahimta abin da alqur'ani yake nufi an gane ko to waɗannan mutanen kaga alqur'ani ya faɗi zukatansu domin ita zuciya da su da kunnai ana tura saƙo ne ta kunne yana iya isa ga zuciya saboda zuciya ta karɓi saƙon Allah subhanahu wa ta'ala to wani lokacin suna ji amma fahimtar ne ba su yi zuciyar taliki khatamallahu ala qulubihim sannan kuma lokacin ba ba su tsayawa su ji balle ma su tsaya fa malahum an tadhkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun sannan suna da ido waɗanda ba sa kallo gare su wani lokaci suna iya tsaya su kalla dan sako ya isa ga zuciyarsu su gane akwai Allah amma ina kuma ba za su iya yadda ba sai kawai su tsaya bakin da halitta ce mai ɗabi'a kaza a yi karatun dabbobin duniya a yi karatun mutanen duniya a yi karatun halittun duniya a yi karatun sararin sama a yi karatun abin da ke cikin ƙasa na geologiya da komai sun karanci halittun Allah amma sun kirda akwai Allah subhanahu wa ta'ala ka kusan bakin kafirci bakin wannan shi yasa duk wanda bai yadda bai wato da Allah yayi shirka da Allah shi yasa Allah ba zai gafarta mishi ba domin baka yadda salula na iya yin kanta ba baka yadda agogo na iya yin kansa ba baka yadda ba komai zai iya yin kansa cikin na'urori amma ka yadda wai sammai da kasai za su yi kansu ka kusan ka san dai babu ta'addanci da da wato ƙetare iyaka irin wannan Allah kai mu tsari Allah ce to ulaika waɗannan an gane ko ulaika waɗanda an ka siffanta su ula'ika dhamiri shi na koma zuwa ga aljinnu wal ins an gane ko mutanen da an ka halitta saboda jahannama ula'ika waɗancan kaga an ce ula'ika ai cikin kuma aya guda ne saboda mutane ne kaskantattu sai an ka lissa su an ka ce kai har sun yi nisa ko kuma saboda sun yi nisa sun noce cikin kafirci ko ula'ika saboda sun cancanci sifofin da an ka faɗa a kansu shi yasa mai da shi da ula'ika ka rinka fahimtar hikimar amfani da kalima ta ismul ishara a cikin alkur'ani mai girma ula'ika waɗannan kal an'ami suna tamka da dabbobi a'a balhum adallu allati a sun ma fi dabbobi bacewa to ai kaga waɗanda ya kamata a ce ula'ika kal kilabi sai an ka ce kal an'am su ko dabbobi dabbobin ni'ima ne alhali ko abuna wanda har Allah ya taba yi muna wato nuna muna ni'imarsa uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum to sannan kuma can cikin suratu abin nan Muhammad sai faɗa kuma ya sifanta su da dabbobi to alhali ko dabbobi dabbobi abin ni'ima ne to kuma an ka kamanta su da waɗanda waɗanda sun kafirce ma Allah shi yasa muke cewa kullun sai ka kalli ta ina ne fuskar da an kai kamanceceniya akwai nan da an sifanta su kal an'ami ta kuce fuska ake nufi tunda in an ce kamar dabbobi suke kaga ba ke nuna muna iya yanka su mu ci ba don an kamanta su da dabbobi sannan kuma in an kamanta su da dabbobi ba ke nuna cewa ba su sun fi dabbobin a'a kal an'ami kamar dabbobi suke yadda ake kiwon dabba don saboda a yanka ta a ci haka ne an ka yi su za su ci su koshi kiyama a tarar da su rangada rangada sannan a kai su cikin wutar jahannama masiruhum yadda dan adam yake rikon dabba ya ci yadda ita ya bata abinci ta girma don saboda ranar layya ko ranar suna ko ranar cin abin nan a yanka ta a ci to su ma haka da ga su an yi su sun zamna an ciyar da su da ni'imomin Allah sun ci gode ni'imomin Allah za a kai su kiyama a watsa su cikin wutar jahannama domin dabba Allah ya faɗi yace walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum kuma wannan ba shi ke nuna kamancece ne ta tsaya nan ba a'a ga malamai waɗanda adda bincike suna iya fitar da huskoki daban-daban daban-daban ba dole bane sai wannan wanda ni faɗa wannan abin da ya bayyana ne gare ni ina fata an fahimce ni shi yasa sifanta abu da wani abu a'a ana kallon shin wace hanya ce ake nema akwai hanya guda biyu ce komi kyawun abu komi muninsa akwai inda ake kalla wani lokaci sai zamanto sifa ce ta gari sifa ce mummuna sai Allah ce balhum adallu ai sun fi mi sun fi dabbobi bacewa sun fi dabbobi bacewa domin dabba ta san wanda ke bata yanzu kaga mutumin da yake kiyo ko tambayi masu kiyo wallahi idan karfe sha biyu na dare ka shigo suna gane cewa ga wanda ke basu abinci za ga ma sun tashi suna maka kuka idan suka ji motsinka za su gane motsinka ne dabba ta san mai bata kare ya san mai bashi ko ba haka nan bane ina fata an fahimce ni ba a- ba a rasa wanda ke yin buturu amma dabba duk mai bata ta san mai bata kuma za ta kyautata mishi kuma za ta biya mishi to ku ba dabba ba kai ka yi ta ba ba kai ka halicci abincin da ake bata ba ba kai ka halicci ruwa ba ba ta ne kawai kake yi kai ba ma mai su ba hatta da wanda an ka ɗauka mai kiyo mai basu sun san shi shi yasa zaka ga in yi musu tsawa ko yi musu magana suna sauraren shi a BBC ina saurare a wata shekara wasu shanu suka bata da suka bata shanun nan shikenan aka yi neman mai- masu- ma- ma- ma- mai shanu aka rasa aka yi neman su aka rasa sai wata tsohuwa ta zo saniya sun kai saniya ina ganin ko ɗari ne ko ɗari biyu ana mamaki sun ƙoshi wata tsohuwa ta zo da kyar take tafiya ta ce shanunta ne kawai sai 'yan sanda suna dariya suna ganin ya za a yi irin wannan tsohuwa a ce ta ta- ta mallaki wannan dukiya shi kenan sai aka ce sai to su 'yan sanda kun san uwayen bincike ne sai suka ce to ke yanzu tsohuwa ya za a yi a gane cewa waɗannan dabbobin naki ne ta ce babu matsala ku bari in na zo in na yi musu magana in bis- in busu bi ni ba to shi kenan ku ɗauka tsohuwa ta zo daidai dabbobi suna tsakar cin abinci sai ta yi musu wata magana tana yi sai sun ka an ka daina cin abinci an ka dago kai tun da ta yi musu magana guda gaba ɗaya sun kai to sun ka bita an kai tsaye ana kallon ikon Allah dabba kenan amma mu yanzu mutane a'a wanda ka ciyar ka gyara ka yi komai shi na zai shiga gaba wajen a hallakar da kai shi yasa za ka ganin al'amuran mutane eh, ina ganin in ban manta ba eh, a zirrin ma ne yake cewa ko abu tamam laqad sara hadha nasu illa aqallahum zi'aban ala ajsadihin nasiyabu laqad sara hadha nasu yace mutanen wannan zamani sun koma illa aqallahum in ba kaɗan daga cikin su ba zi'aban sun koma kuraye ala ajsadihin nasiyabu amma akan jikin su ne ko akwai sutura yadda kura ta banna haka nan da suke yin banna ina fata an fahimce ni to dan haka dai da wuya zaka iske wadansu kai zaka gina su kai zaka yi musu abu karshe kuma su za su dawo su halakar da kai shi yasa sha'ir yace o allimuhu rimayata kulli yawmin fa- falamma stadda sa'iduhu ramani ko ko o allimuhu rimayata kulli yawmin falamma stadda sa'iduhu ramani sha'ir na yana zancen wani ɗalibi kadiba cikin adabud di- adabud- adabud duniya wa din na imamul mawardi yake cewa an kawo wannan baiti ne akan ɗalibai ilimi waɗanda in sun ka fara koshi da ilimi wani lokacin tun ma ba su koshi ba suka zabu da su je mallaman su zahillai ne yace o allimuhu rimayata kulla yawmin na koya mishi halbi kenan ma'ana ne ilimi yake nufi falam mastadda sa'iduhu lokacin da hannun shi yadda daidaita shine istadda da sinun ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ko ko falam mashtadda sa'iduhu lokacin da damcin shi sa'id nan ba ana nufin mai taimako ba sa'id ana nufin damcin sa lokacin da yaji yayi karfi ishtadda rabani kawai sai ya cika gaba ya ja yayi kwance ya saka mamallan dan kibiya kaga al'amari ya lalace to haka mutane suke da ka dan samu wani lokacin tun ma baka karantu ba kana ganin ka karantu sai ka je ka fara da an gane ka shikenan sai a bar baka karatun ka sai ka mutu cikin jahilci dan haka ilimi ba abu ne wanda ake kare ni ba ala ayyati hal dai na an kamanta su da dabbobi adallu sun fi dabbobi bata ma'ana sun fi dabbobi butulci don dabba ta san mai bata abinci ba shi ya halice ta ba amma su busu san wanda ya halice su ba Allah subhanahu wataala shi ya halice su amma busu yarda da akwai Allah subhanahu wataala ba shi yasa nake ta kira in ka ji an ce an kamanta abu da abu to ka kalli ta wace fuska ne eh jiya mun karanta an karanta malami da kare fa masaluhu ka masalil kalbi an kamanta shi da kare amma menene an kamanta shi da kare ta hanyar mun ka ce wa- wannan abin ni ce imamu shatibi kuma ya kamanta kare da sifa mai kyau na cewa masu shi komi talaucin su karen talaka bai taɓa kuma gidan mai kuɗi ba sai dai ya je gidan mai kuɗi yau karka ya dawo gidan mai gidan talaka ina fata an bincike kenan ɗabi'a ce mai kyau ta amana wadda kare yana da ita wadda da yawan mutane har yanda ka aiwa da matan ka wadda kake tare da su ba su ɗauki da wannan wannan ɗabi'a a yanzu galibi to kako kare shi na dauke da ita dabba ce kuma shi yasa aujuhu shabahi sai an faɗe su wani sha'ir da anka kawo kare yace kai shi ho bai yarda da kare ba amma akwai abubuwan da sun kasa shi bai kamar kare yace lam yakhluqillahu shay'an akrahuhu misla al-ajuzi wa mislu al-kalbi wal qamari hadha nubahun wa hadha yustada'u bihi wa hadhi ajuzun qawwamatu sahi sha'ir yana zuwa wajen fakare ko hira ko zalai nan ashe yarinyar da ya kaso akwai abubuwan daga sawa za a gane ya zo to in sun ka sa aka gane ya zo kuma ba soyayya ba ta yi tunda soyayya ba ta Allah da Annabi bace ba soyayya ce ta aure ba soyayya ce ta banna sai sha'ir ya ga to ya kamata abin da ya kamata bari shi sakan musu baitutuka shi ma shi shi musu nasu eh, shi bar musu wani abu cikin tarihi tunda sun yi masa banna yace lam yakhluqillahu shay'an akrahuhu Allah bai taba halitta abin da nake kyama ba yace mislul ajuzi irin tsohon mace wa mislul ajuzi wa mislul kalbi yace kuma kamar irin kare yace wa mithlul kalbi wal qamari yace kai kamar ma kuma wata to mi wata yayi maka kai sha'iri mi kare yayi maka sha'iri mi tsohuwa sai maka sha'iri yace hazanu bahun wanga yana da yawan haushi in bi hanyar gidansu zane ta wajen hido koko shi na can bakin kofar gidansu sai shi min haushi sai a gane na zo sai in koma wa hadha yustada'u bihi yace shi ko wani hasken wata abin da sani ka kyama shi saboda haske yake saki sai a gane na zo shi ko ya son a bar shi daga shi sai ita cikin zauri ko cikin duhu yace wa hadhi ajuzun ita ko ga tsohuwa ta kawwa mata sahari tana ta yawan nafila da na zo sai iska tana nafila in kaga da yarinya ta ce za ta motsawa tana ganin ta kaga yace to shi yasa shi abbai kamar su kenan kaga nan kamancece ne da abin da yasa ce bai so shi shi na da dalilan da sun kasa amma kuma wasu abubuwa bane wanda suke mummuna waɗanda sallar dare ai ba abuna wanda yake mummuna ba ina fata an fahimce ni to Allah ya ganar da mu ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ce waɗannan mabannata ne ulaika humul ghafilun waɗannan sune rabkanannu tabbas in kana bidan rabkanan ne ka kai ga kafiri to ka kai karshe wanda bai tuna wanda ya halicce shi ba har ya rayu sai da ya ga azaba Allah mala'iki mutuwa ya zo sannan yarda da akwai Allah ko ko har sai da ya zo kiyama sannan ya gane akwai Allah ka san babu gigitacce da birtacce ban kadami wato dakwale gabo irin mai wanda a dauke da wannan kwakwalwa Allah kai mana tsari babu wani kuma gafiru na irin waɗanga domin nan humul hasud ne haƙiƙi tabbas in kana bidan rabkanan ne to babu rabkanan ne irin wanga ko ko in ma akwai rabkana in mun ci hasud idafi ne ba haƙiƙi ba to in akwai rabkana cikin wani abu mutum na iya rabkana cikin sallah ko mutum na iya rabkana ya mance wani abu to amma babu rabkana irin tasu in an kalli tasu ma to kamar ma babu wata rabkana ko kuma rabkana ta haƙiƙa ita ce rabkana wadda mutum ya rabkana da wanda ya halicce shi babu butulci irin wannan babu lalacewa irin wannan babu tambadewa irin wannan Allah kai mu tsari da wannan Allah rabba lokaci ya fara yi mana tafiya mu tai zuwa ga aya ta karshe dan mun san wannan aya tana ba za mu samu bayanin ta ba gaba daya ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
Allah subhanahu wa ta'ala ce walillahi ga Allah ne al'asma'u sunaye al-husna mafi kyawu. A matsala ta farko ta balaga shine an ƙaddama asalin magana ana iya cewa al'asma'ul husna lillahi. Amma sai an ka ce walillahi al'asma'ul husna ga Allah ne kaɗai sunaye mafi kyawu suke. domin mi domin duk wanda adda suna kyawun shi bai kai sunan Allah ba kuma sunanka wani wuri kana da suna mai kyau wani wuri kana da sunan da bai da kyau amma shi Allah dukkan sunayensa mafi kyawu ne kalima ta alhusna waɗansu malamai suka ce tana nufin mu'annas ne na ahsanu mafi kyau mace sai a ce mata husna ina ga ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suka ce a'a husna matsayin masdar shike in an ce masdar shine matsayin suna kamar yadda ake cewa ruj'a komawa buqya tabbata to husna kyau kenan walillahi alasma zul husna Allah ne ke dauke da sunaye masu kyau to amma fassara ta cewa ahsan shine mu'annatin shi husna wato a ce Allah shine yake da sunaye mafi kyau ita ce fassara mafi dacewa ina fata an fahimce ni walillahi al-asma'ul husna Allah kadai ne yake da sunaye mafi kyau duk wanda ba Allah ba bai dauke da waɗannan sunaye wani wuri sunanka na kwarai na wani wuri kuma sunan dada sai dai abin da yi Allah ce to fad'uhu biha sai ku roki Allah subhanahu wataala da waɗannan sunayen wannan yana nuna cewa shi daga cikin abin da ake tawassuli da shi ayi tawassuli da mi da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayani zai zo akan waɗannan sannan kuma ko a yi tawassuli da halin da kake cikin shi na wata wahala ko wani abu yadda waɗannan mutane guda uku suka shiga cikin wani dutsi hadisi yana abin da yana cikin sahih muslim kadiba cikin riyadus salihin sai dutsin ya zo ya liƙe sai ko wani ya faɗi waɗansu abubuwa da ya aikata ya roki Allah Allah ya jaye musu wannan larura halin da kake ciki kamar yadda annabi Musa ya roki Allah da halin da yake ciki ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ko ba haka ba ko kuma addu'a ka yi ta tawassuli da wato roƙon Allah na wani bawan Allah na gari kace ya roƙan maka Allah an gane ko salihin bawa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanni mi sayyidina Umar yace kar ka manta ni cikin addu'a dan ba shike nuna ka ko ga sayyidina Umar ai bai kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraja ba da haka kana iya neman addu'a ga wanda ba kake ganin bai kai gari ka ba don kai ma baka da tabbaci baka sani ba shi manzo muna da tabbaci yahi Umar to kai da kaka cewa baka neman addu'a wajen ina ka samu wannan sannan kuma sayyidina Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wani mutum mai yawan biyayya ga mahaifiyarsa sannan yana da matsala an kace tabu guda ne ɗaya yi saura wanda bai bace ba ita ce alamar sa sai na umar mutumin nan daga yaman zai zo ya kama tariyar tawaga yana ta bincike kansa har sai lokacin da Allah ya kai gare shi yace shin cikin wannan tawaga akwai wani aka ce eh yace don Allah ka roƙan mini Allah yace ya aka ka sani yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin ka shi yasa nayi ta neman kai mini addu'a saboda kai mutum ne mai biyayya ga mahaifiyarka to kaga wannan ba shi ke nuna wannan mutum ya fi sayyidina Umar ba to don haka ita addu'a ai ta nema ga juna kuma ba a da tabbacin ta wadda za a karba wallahi ba san ta wadda za a karba ba almuhimmu dai walillahi asmaul husna Allah yana da sunaye mafi kyau fad'uhu biha ku roke shi da da waɗannan sunayen wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'i shi yasa nan ba a tawassuli da jikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a tawassuli da albarka ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam don ba ibada bane amma ana tawassuli da kaunar da ake yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibada ce kuma wannan ba wani abu bane dan kaunar da nika yi ma annabinka ya Allah ka biya mini bukata kaza amma in ka ce albarkashi albarkar manzo ba ibada bace ina fata an fahimce ni sannan kuma abin nan kabarin manzo ba ibada bane wannan ba a tawassali da shi ina fata an fahimce ni har ma wadansu sun mai da abin sai ka iske sun mai da shi abin wasa ko abin dariya wanda zai kai mutum kafirci wani an kai mai abu sai ka ce a'a kawa godiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bari kawa muqamuqan godiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bari kawa turmin gidanku ka bari kaga abin ya koma wasa kuma ko kawa gemen ubanka ko kawa kaza ko kawa kaza eh ko kawa kallabin matarka me kuma ka kallabin mata ko wani abin da kamata ka ya kamata mutane su san abin da suke yi Allah shirya da mu kuma mas'ala ce khilafiyya an gane ko zance mafi inganci ba a tawassuli da albarkan manzo ba a tawassuli da hurmarsa amma ana tawassuli da kaunar da ake yi masa wanda bai yarda ba kuma mas'ala ce an tattauna akan ta abin da ya bayyana gare mu na dalilai kenan kace sai kayi da mu da kai duk aljanna muke nema muna fata Allah ya bamu aljanna amma ba za mu ce ba dole sai ka dawo kan namu amma mu a iya abin da ya bayyana gare mu wannan shine daidai wallahu ta'ala a'lam amma ba tare da sayin cin mutunci ba ba tare da zagi ba wannan shi ne abin da bai nagare mutum fuskar dalilai kai in akwai abin da bai nagare ka dauke shi to kakka zagi kowa kakka zagi malamin gidan waɗansu a'a ka tautauna akan mas'ala ta ilimi da dalilai ka huta mas'ala ce ta ilimi to me kai ka kuma ga wane ga wane ga wane wannan mas'alar tana da dalilanta kawo su shikenan in kana da malamin malamai magafata da suka tafi kan kaza kaza wanda suka tafi kan kaza ka rajjaha wanda kake so amma kai ka kiya dole sai ka hodi sunan wani sai ka hodi garin su sai ka hodi jihar su sai ka hodi lokacin da ya karatu sai ka hodi mallaman shi sai ka hodi mata nawa gare sai ka hodi da wa da wani mai kuɗi da mai wuce shi mu'amala da shi sai ka hodi dan siyasa da yake mu'amala da shi sai ka hodi sarkin da yake mu'amala da shi sai ka hodi ko dan wani gari da sai ka hodi kaza duk wata tambaye ka waɗannan abubuwa a cikin mas'aloli na ilimi in za a tattauna duk qur'ani bai tambaye ka waɗannan ba abinda an ka tambaye ka hatu burhana لكم إن كنتم صادقين الله كقال الدم وذروا الذين يلحدون في أسمائه كو وذر الذين يلحدون في أسمائه ku bar waɗanda an gane zaru fi'ili ne ke nuna nan bari qur'ani yayi amfani da fi'ilin shi wato amri da kuma fi'ilin shi mudari ban da su babu wani abu wanda an kai amfani da shi shine daga cikin abin da wato kenan sauran alqur'ani bai amfani da su kuma ko cikin luga babu shi domin wazara ne amma babu wazara da zalun babu shi a cikin larabci daga zar sai kuma yazaruhum wanda gashi nan yace wazarul ladina asalin shi fi'ili amri na gashi nan yace wazaru ku bar shi nan kuma zuwa gaba aya za ta zo wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun kaga mudari ne banda su ba babu abin da an kai amfani da shi cikin larabci kenan sai ka yi amfani da shi ka gane shi ko cikin kuma faransanci akwai shi fi'ili na ruwa sai a ce il play ana yin ruwa to wanda da kaga ba a cewa je play don bature ma kan shi ya yarda cewa ruwan nan in ma bai yarda Allah ba ya san dai ba kato na ga su ba sai a ce it's rain it's rain ana ruwa wa yake ruwa ba su cewa kai gariya baka cewa ai rain dan kai da kanka kasan kayya da kai duk wanda ya ci shiga ruwa kayya na shi kai it's le verbe impersonal impersonal verbs to su dai ne na nan ga shi ko sai zaman tunin cikin larabci a a bakin abin da an kai amfani da shi an yi amfani da fi'ili amri sannan an yi amfani da mudari'i sauran kuma babu su kenan ba cikin larabci ɗaya na ba wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ko wa zarul ladina yalhaduna fi asma'i imam hamza ya karanta wa zarul ladina ku bar waɗanda yalhaduna suke karkacewa kenan sai zaman to fi'ili sulati ne daga lahada kenan an gane ko wato yalhadu sannan kuma jamhur sun karanta wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda yulhiduna suke karkacewa duka ɗaya ne daga alhada yulhidu ilhadan da lahada yalhadu lahdan da sulasi da ruba'i dukkan su suna nufin karkacewa nan da an kace ku bar su ba ana nufin ku bar wa'azi ba a'a ana nufin ku bar su kecewa ce tahdidi na ku bar su dan ga dalilin da ke nuna cewa Allah zai kama su yace sayujzauna ma kanu ya'malun da sannu za a sakan ka musu da abin da sun ka aikata wannan aya tana da bayani mai yawa ba dan kadan ba kila ma gobe Allah ya kai mu da ta ci abin da kai rabin lokaci ko abin da ya kama da haka amma dole ne dole sai mun yi kokari mun dan yi bayani in Allah ya bamu iko daidai gurgurdon ilimin da Allah subhanahu wataala ya bamu abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Um...